sai na mantubatul ahalari ko na za a tashi to annifas za a tashi
alhaibu to alhairu نعم ba a yi shi ba to bismillah rahman rahim alhairu babu jinin haira
وأفضل العيب لذات الابتداء أقل ظهر نصف شهر أبدا وأكثر العادة للمختار في والسمع الإنزال للثلاثة ما لم تجاوز حده واستكسب لعامل بعد ثلاث أشهر عشرين يوما ثم بعد ستة شهرا وما تكد إلا فكتي أيامه حتى تتم العادة مبادئ أو عامل أو مبتدأ
وأكثر العيب mafi yawan ku an kan ji jinin haira لذات الابتداء ga wadda da can ba ta taɓa jinin haira ba mafi yawan kwanukan jinin haira ga wadda ita yanzu ta fara jinin haira yarinya wadda yanzu ta fara jinin haira to ta yi ta kwan ɗaya jinin ya ɗauke ta yi kwana biyu ta yi kwana uku ta yi kwana biyar ta yi kwana shida ta yi bakwai ta yi takwas ta yi tara ta yi goma ta yi sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu har ta kai sha biyar
أقل أول wanda kuma wannan shine mafi karancin tsarki tsakanin wannan hairar da wannan hairar dole a samu kwana goma sha biyar kafin a ce za a lissafa su a matsayin haira biyu a matsayin jini biyu نعم نصف شهر shine rabin wata أبدا koyaushe kwana goma sha biyar jinin haira baya haura kwana goma sha biyar sai fa yadda nan gaba za mu je ga wadda take mai ciki mai ciki ita jinin hairarta ya iya haura kwana goma sha biyar
وأكثر العادة mafi yawan al'ada jinin haira ga wadda yake ita ta saba to shi kenan al'adar tata wasta sarar amma za ta yi ƙari bisa lasati da kwana uku in zada idan jinin hairar da ya zo mata ya haura al'adarta
ما لم تجاوز حده matuƙar dai ba ta ƙetare kwana goma sha biyar ba amma idan da can al'adarta shine cewa duk sanda jinin haira ya zo mata tana kwana goma sha uku to wannan karan da ya zo mata kwana goma sha uku yake ɗaukewa to abinda yake akwai ta ƙara kwana biyu kaɗai in bayan kwana biyun bai ɗauke ba to sai ta yi tsarki ta ɗauka cewa jinin na rashin lafiya ne shine jinin istihara
واستكثري a ka yawaita kwanukan jinin haira لهامل ga wadda take mai ciki بعد ثلاث أشهر in cikin nata ya haura wata uku cewa kwanukan jinin hairarta عشرين يوما kwana ashirin mace mai ciki wadda cikin ya haura kwana uku a wata uku to ta yi ta yi jinin haira ta yi ji- haira ta zo mata irin wannan kuma in haira ta zo to mafi yawan kwanukanta kwana ashirin da abin da yake kamar kwana ashirin kamar da ɗaya ko da biyu ko da uku amma in ya haura haka to za a ɗauka jinin na rashin lafiya ne ba na haira ba نعم
ثم بعد ستة شهر sannan kuma mafi yawan kwanukan jinin haira ga mace mai ciki cikin da ya haura wata shida shine te wata guda te kwana talatin tana jini
وما تقطع idan ya zamo jini ya wa mace kuni kan wato in ya zo kwana ɗaya sai ya ɗauke ba za a kun goma sha biyar ba sai ya sake dawowa to wannan shi ake cewa yanyankewa wato ya ne mata kuni kanci to lafakati Lafakati.
ayyamahu sai ta tara kwanukan jinin hatta tutimma al'ada har ta cika al'adarta badi ko yadda aka faɗa za ta yi jini badi'an daidai yanzu ne ta fara jinin awamila ko ko a'a mai ciki ce aw mu'tada ko ko wanda yake ta saba to duk dai za ta har haɗa kwanukan jinin har yadda ta saba yi fiya ya kai har jinin ya kai yadda ta saba yi
annifas jinin biƙi a jinin biƙi wa aksarun nifasi sittuna a wa sauran nifasi mafi yawan kwanukan jinin biki sittuna kwana sittin jinin biki bayan da za a yi haura kwana sittin fa in kudi a qablaha idan ya zamo an yanke jinin kafin ya kai kwana sittin fa gasiluha a ce ta yi wanka ya kamata wajibi ne a kanta in jinin ya ɗauke kafin ta kai kwana sittin da haihuwa ta yi wanka nan take
walau bila kai ko da ma tana haihuwa gwargwadon kifta ido sai jinin ya ɗauke mata to shi ma a sannan ne ake bukatar ta yi wanka Na'am.
wa- wa haisu awada idan jinin ya ko ya sake dawo mata ba da aƙalli ɗuri bayan ya zamo kafin ya dawo sai da aka samu karancin kwanukan tsarki kwana goma sha biyar
kana mubtada sai wannan jinin ya zamo sabo ne ba tafiyar su ɗaya da wancan ba
mawani ulhaibi a wan nifasi abubban da jinin haira ya hana da kuma jinin biki
wa qabla hulu fika Da idan ko kafin a samu kwana goma sha biyar ne jinin ya ɗauke to sai a haɗa linnifas ya a samu mafi yawan kwanukan jinin biki mace ta haihu jini ya zo mata an kwana kamar goma ko sha biyar ko ishirin ma sai ya ɗauke to kuma da ya ɗauke ba fi kwana goma ba sai ya dawo to yanzu wannan wanda ya sake dawowan ƙarashin wancan jinin bikin ne Na'am.
amma idan ya zama da jinin ya dauke da farko sai da aka samu kwana goma sha biyar sai kuma ya dawo to sai a dauka cewa jini ne na haira ba jinin biki ba wa mana atawafa da jinin haira da jinin biki sun hana mai yin su yin dawafi da ka'aba mace ba daidai bane ta yi dawafi da ka'aba tana cikin jini haka daidai jinin na haira ne ko ko jinin biki
ma misali tare da shafar ah, saduwa mace tana cikin jinin hara haramun ne mutunta ya ce zai sadu da ita ko ma'amisa su kan musafir tare da taba kaman qur'ani mace tana cikin jinin hara ba daidai ba ne ta taba qur'ani
dunal qira'ati amma jinin hara bai hana karatu ba jinin hara bai hana karatun qur'ani ba
wala tadkhulu masjida mace mai jinin haira katta ce za ta shiga masallaci ba daidai ba ne mai jinin haira ta shiga masallaci
wa sauma hazala Hazala.
shi dai jinin haira ya hana mace ta yi azumi mace tana cikin jinin haira ba daidai bane ta ce za ta yi azumi
wa qabata wa ƙara ta hu haka nan mace tana cikin jinin biki ba ta ce za ta yi azumi ba amma da ita mai jinin haira da kuma ita mai jinin bikin wajibi ne a kansu su rama duk azumin da ya wuce su saboda jinin haira ko saboda jinin bikin Na'am.
la salatal muddati ban da sallar da ta tsere musu muddar da suke cikin jinin haira ta wannan ba sa ramawa ko sallar ta tsere musu muddar da suke cikin jinin biki Na'am.
wannan ba sa ramawa
wal wada'a bayna haka nan shay'in jinin wa- haira ko jinin biki ya hana a ce za a sadu da matar da take cikinsa tsakanin cibiyarta da gwiwa ko da ta fuskar jin daɗi ne da ita tsakanin cibiyarta da gwiwa to ba daidai ba ne ko da daga saman tufafi ne saboda an ra'i haula lima yushku an ya kafi Na'am.
hatta ta dahara har sai sun yi tsarki sun yi wanka bima'in da ruwa fa taimama dan jinin ya ɗauke sun yi taimama haka bai halatta a ce mazan su sadu da su ba in tabi ka faɗaka wa yajida ba ma ta da yatadahara harari in da can rashin ruwan ne ya sa ba su yi wankan ba to bayan sun samu ruwan da za su yi wanka daga ɗaukewar jinin haira ko ɗaukewar jinin ba- biki wajibi ne a ce sun tanadi sun samu ruwan da za su yi wanka da shi idan hajja na ba ta hau kansu wanda ah, ruwan da ya samu iyaka wanda zai wan- wanda ruwan da ta samu iyaka wanda za ta yi wanka ne daga jinin haira ba ta- a wato tsarkaka da ta yi daga jinin haira ba ta samu wanda za ta yi dan janaba ba to bai halatta mijinta ya sadu da ita ba to sai mu tashi auqatus salati ko lokutan sallah alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى أسواق حق قدره ومقداره العظيم بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين to akwai mai tambaya game da wasu hadisai ya da kake Oh, to ba a yi matanin ba, oh, akan yi matanin na ahalari ko to alhamdulillah ba ramar da ko?
fasulun filayi Fasulun fil hairi, wannan fasali ne a gaba da jinin haira.
wani sa'u Mata sun kasu gida uku, dangane da jinin haira mata sun kasu gida uku.
mubtada atun mubtadi atun sunan fa'ili ne in kace mubtada atun wanda aka fara wannan ko wanda ita ta fara wanda ta fara na farko shine wanda da can ba ta taba yin jinin haira ba yanzu da jinin hairan ya zo mata shine ta zama mubtadi atun mai farawa ta ko mu'tada biyu kuma ita ce wadda ta saba ba yanzu bane farkon zuwa jinin hairan gare ta wa hamilu na uku ta uku ita ce mai ciki
wa aktaru layi mafi yawan farka jinin haira lil mubtadi'ati ga wanda ita yanzu ta fara kamsata ashara yawma kwana goma sha biyar wani da mu'tadati mafi yawan kwanukan jinin haira kuwa ga wanda ita ta saba da jinin hairar to al'adatuwa al'adarta
fa in tamada bi addamu amma idan ya zamo jinin da ya zo mata ta kai al'adarta jinin ya ki ɗaukewa ya ci gaba da zo mata shine fa'inta ma da bi haddamu idan jinin ya zarce da ita ya ki ɗaukewa zarar sai ta ƙara talatata amma kwana uku a kan al'adarta malam tujawu matuƙar ba ta ƙetare kwana goma sha biyar ba inda kwana tara take amma wannan karan da haira ta zo wata kwana tara take ɗaukewa to sai ta ƙara kwana uku ya kai sha biyu kenan tun ya kai sha biyu ko da ba ta ga tsarki ba sai ta yi wanka amma bai da ake cewa ta ƙara kwana uku matuƙar ta ƙara kwana uku ba zai zamo ta haura kwana goma sha biyar ba da a ce da a baya kwana goma sha uku take duk sanda jinin haila ya zo mata ya ɗauke amma wannan karin da ya zo mata sai ya ki ɗaukewa a kwana goma sha uku to kwana biyu kaɗai za ta ƙara don ba a ƙa- ba a haura kwana goma sha biyar in dai ba ga mai ciki ba
wani la'ani mafi yawan kwanukan jinin a jinin haila ga mace mai ciki ba da talatata idan cikin nata ashara ya zama ya haura wata uku kamsata ashara yawma kwana goma sha biyar wa nawiya ko wani hauha ko abin da ya kama da haka ba ɗuri ne a kan hamsata ashira shi ko hamsata ashira a mahallin raf'a yake mu- labarin mubtada ne ko ko a shi kansa ne mubtada
wa ba da sittati idan ko cikin nata ya haura wata shida ishiruna to mafi yawan kwanukan jinin haira gare ta kwana ashirin wa nawiya ko wani hauha ko abin da ya kama da ita
fa'inin kada addamu fa in ta kadda dam idan zama ya zama jinin ya nemi ta kwanikanci sai ya zo ba kai kwanukan ba ya dauke sai kuma ya sake dawowa
La- la-
laffaqat ayyamahu sai ta tara kwanukan jinin idan masalan da can ta saba duk sallar jinin haila ya zo mata kwana bakwai yake ya dauke to wannan karin da ya zo kwana biyu sai ya dauke sai aka kwan biyar sai kuma ya sake dawowa ya sake kwana daya sai kuma ya dauke aka kwan uku ko hudu sai ya dauke to sai kuma ya sake dawowa bayan nan to yadda za a yi dai iyaka kwanukan da jinin ya zo su za ta hada hatta tukumi Al'adata.
al'adata sai ta cika al'adarta
wala yahillu lila'ibi salatu sallah ba ta halatta ga mace tana cikin jinin haira mace tana cikin jinin haira sallah ba ta wajaba a kanta ba kuma ko ta yi ma ba ta yi ba
wala sawm hakanan azumi bai halatta ga mace tana cikin jinin haira wala tawafu hakanan dawafi da ka'aba wala masu musafi hakanan taba qur'ani wala dukulu masjid hakanan shiga masallaci wa ana ya qaba mace da jinin haira ya zo mata wa ya hana ta azumi wajibi ne ta rama wannan azumin duna amma salat ba sallah ba wa qira'atuha ja'iza mace wadda take cikin jinin haira ta karanta qur'ani ba tare da ɗauka ba ba tare da ta ɗauka ba haka ɗin ya halatta wala yahillu li zawjiha farjaha farin duha farjinta bai halatta ga mijinta bai halatta mijinta ya sadu da ta a farji ko ya sadu da ita a wani waje da ke tsakanin cibiya da gwiwa ko ya ce zai wasa da ita a wani waje tsakanin cibiya da gwiwa hatta ta bi sai tasira ta yi wanka sai jinin ya ɗauke kuma ma ta yi wanka fasulun fin nifas wannan fasali ne a cikin jinin bege wan nifas shi jinin bege kal haid kamar jinin haira yake fi mar'i dangane da duk abin da ya hana duk abin da jinin biki ya hana a, duk abin da jinin haira ya hana to jinin biki ma ya hana na'am wa aksaru mafi yawan kwanukan jinin biki kwana 60 fa idan qada addam idan jinin ya Kabula.
dauke mata kafin cika kwana 60 kamar da ta haihu kwana 40 kawai aka yi jinin ya dauke ko kwana 20 ma
walau fi kai yawmin ko da a minal- ranar da ta haihu ne jinin ya dauke iktasalat to abin da yake akwai sai ta yi wanka wa sallat in ya so ta ci gaba da sallah fa iza awada dam amma idan kuma jinin ya dawo mata ya sake dawo mata fa in kana bainahuma kamsata ashara yawman idan tsakanin wancan jinin da wannan an samu kwana goma sha biyar fa aksara fa'aktaru ko fiye da kwana goma sha biyar hamsin ta ashirin ɗin shine sunan kana amma yanzu saboda mabni ne shi yasa aka bar shi haka amma a mahallin rafa'a yake fa'aktaru ɗin adafi ne a kansa shi mai nahu ma shi ne labarin hamsin ta ashirin
kana saniya aiban sai na farkon ya- na biyun sai na biyun ya zama jinin hada ne sabo
wa illa idan ko bai kai haka ba abin da ke tsakaninsu bai kai a wato kwana goma sha biyar ba gumma ila al-awwal sai a kara wannan na biyun zuwa na farkon wa kana min tamamin ya nifas zama yana daga karashen jinin bikinta sai ya zama yana daga karashen jinin bikinta to alhamdulillah alhamdulillah to akwai mai tambaya akan wasu hadisai na'am ya hadisi na farko inda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko wanda Allah ya gama da talauci ko bukata da kun san matsayin ku wajen Allah da kun so ma a ce kun ƙara talaucin da bukata wanda wani hadisi sirri ne ya waito sai hadisi na biyu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar mutum musulmi ga dan uwansa musulmi a ba amsawa ce matuƙa da ya yi masa addu'ar ba a gaban idansa ba to a shi ne yi wa ɗan uwansa musulmi addu'a kyakkyawa akwai mut- akwai mala'ika daidai kansa wanda an mutunta shi kula da shi wannan mai addu'a duk sanda shi mai addu'ar yayi addu'a kyakkyawa ga ɗan uwansa sai mala'ikan ya ce kai ma za a baka irin wannan kai ma za a baka irin wannan to maza a hadisi ne kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addawun annoba da dilmiya a ruwa da mutuwa da ciwon ciki da mutuwa a cikin wuta konewa da kuma wadda ta mutu yayin haihuwa duk wanda duk wanda suka yi ɗaya daga cikin wannan sun yi shahada a haka ɗin shaida ce ga al'ummata wannan hadisin safarun umayyata ne ya ruwaito hadisi na hudu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mummuni dan uwan mummuni ne bayan da za a yi ya bari nasiha ga dan uwansa duk irin abin da dan uwan yake Ah, to ibnu najjar ne ya rawaito wannan hadisi Ah, ma- ah, hadisi na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya biyayya ga mahaifinsa wanda ya biyayya ga mahaifansa to ya munna farin ciki ya tabbata gare shi kuma Allah zai ƙara masa ma a rayuwarsa rayu da sittin aka ce zai yi amma a yi masa ƙari na da wani hadisin buhari ya ruwaito a hadisi na shida manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsantsani a duniya sai Allah ya koyar da shi ba tare da ya koya ba ubangiji sai ya shirye shi ba tare da ya rike wata shirya ba ubangiji zai sanya shi mai ganewa ubangiji zai yaye duk wani makanta ko wani duhu daga gare shi to alhamdulillah shi ne ƙarshen a hadisan to sai menene wata tambaya idan kare ya yi lallaga a cikin ruwan gu- guga sai aka saka gugan a cikin ruwa to ya ruwan ajiyar zai kasance ai a wajen malikawa ba za a ce ya najastu ba ba za a ce ya najastu ba So, ah, saboda a wajen su yawon kare ba najasa ba ne shi yasa suka ce da aka ce in kare ya sa harshe a ruwa a wanke wariyar sau bakwai wannan ta abu da ne ta abu da ne to sai wannan a wato mai jinin haira za ta iya ɗaukar littafin da ta rubuta ƙur'ani ko wasu surori a ciki abin da ya fi shi ne ta bar ɗauka amma in ta ɗauka ɗin to a wasu kaɗan daga malamai da suke ganin ai ɗaukar tata ba laifi ba ne amma dai zancen da ya fi shura wajen malikawa shi ne cewa ta ɗau ƙur'anin ko ta ɗau wani waje da ta rubuta wani abu nasa ba daidai ba ne sai bayan ta yi tsarki sai bayan ta yi wanka to alhamdulillah To, Allah ba makarar balo.
na'am yanzu kamar macen da ta saba jini kwana goma sha uku Mm.
to sai zamto ya zarce mata ta kara kwana biyu a kai ya cika sha biyar amma bai tsaya ba shi kenan sai ta yi wanka ta ɗauka wannan jinin da biki ina ciwo ne na istihara ne ba jinin haira ba to bayan ta yi wankan Mm.
zai zamto wannan kwana biyun da ta cike da ya zarce a za ta wannan rama ba za a ce ta dawo ta rama sanda ko da an tsaya wato ta dawo ta rama wa- wato wannan kwana biyun da ta yi daga baya ko Eh.
za a ɗauke ta a matsayin cewa ai mai jinin haira ce na- tun da haka aka ce mata ta lissafa wannan kwanukan a matsayin jinin ko haira da kwa launin ta ya canza safanin yadda ta saba in ta dai daga ba kan ta kwana biyu.
bambance ba ko da sai dai in ta bambance in ta bambance yadda kake nunawa kenan Eh.
to wannan ai za ta yi aiki bisa bambancewarta na shi yasa matakan jinin harar nata ya sauya ta za ta dauka da istihara ne to da alhamdulillah to kada fata daya salatu fati uku